بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير ranar Lahadi 21 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasef na shida insha Allah cikin jaringiyar kasusuwa daga karatun littafin Kitabu Akhlaqil Ulama wallafar Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri Allah ubangije ya gafarta masa Al-Imam al-Ajuri ya rasu a shekara ta 360 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi daya ne daga cikin littafai muhimmai game da ladubban sana'ar dalibtan ilimi da karantawa Allah ya saka mai da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyar sa a inda yake mana bayani game da siffofin mutumin da aka san shi da ilimi mutumin da ya bayyana a cikin al'umma cewa wannan ma'abocin ilimi ne malami ne mai karantarwa mai wa'azi mai da'awa mai huduba wanda ya sana akan sana'ar ɗalibta da karantarwa menene siffofin da ya kamata a gani tare da shi a nan ne ya fara mana magana inda yake cewa وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه لن يمكن قانوكو سيتي فمن, فمن صفته daga cikin siffofinsa annahu la yatlubu bi ilmihi sharafa manzilatin inda al-muluk daga cikin siffofin malami na gari malami na Allah shine ya kasance kai amfani da iliminsa wajen neman shiga wajen neman ɗaukaka da martaba a gun ma'abota mulki wala ya hamiluhu ilayhim ko kuma ya ɗauki ilimin ya kai wajensu wannan yana daga cikin abin da aka sani na ɗabi'a da take-taken malaman farko shine suna gujewa shishigewa sarakuna da shugabanni da masu mulki al-imamu zuhuri shi ya yi alaƙa da sarakuna ya yi alaƙa da sarakuna amma alaƙa mai tsafta to amma za ga duk da haka wasu malamai a tarihinsa suna ganin wannan wani abu ne da bai dace da shi alaƙarsa da sarakunan banu umayya to wasu malaman kuwa za ka ga ana neman su nema allah annabi su zo a yi alaƙa da su amma za su ki kamar abu ja'far mansur yayi yayi da wasu cikin malamai wanda ya san su abokanan shi ne tare suka taso amma sun ki irin su Sufyan ibn Uyayna da makamantansu su gudu su buya ma ai ta neman su irin su Maliku Imam Malik an zo an same shi cewa ga ƴaƴan sarki nan ana so ya koya musu karatu amma so ake a ware su da Amin da Ma'mun suna matasa so ake a ware su kashi shiga cikin talakawa yace a in dai suna son karatun su shiga cikin majalisi yadda kowa yake zama su zauna su koya kaga shine cewa wala yahmiluhu ilayhi al-imam al-bukhari daga cikin abubuwan da suka zama mai jarabawa a rayuwarsa akwai wannan mas'ala lokacin da ya gama yawon karatun shi ya tattara abin da ya tattara ya rubuce rubucin shi sai ya koma garin su bukhara sai al-amir tahir sarkin bukhara ya aika mai da gayyata cewa ana so ya ɗauke majalisin daga masallacin gidan shi ya dawo da majalisin gidan sarki a dinga yi a gaban sarki ya ce a wannan fa ba zai yiwu ba wannan kan ba zai yiwu ba kullum dai muna muku adda muna muku fata alheri amma ilimi ya fi ƙarfin a ɗauke shi a kawo shi ƙofa gidanku idan kuna da buƙata ku zo ku shiga cikin talakawa ku koya to wannan ita ce sanadiyar da sarkin ya tsane shi ya ƙwarzabe shi sai da ya kore shi daga garin so an ka tarihi malaman salaf za ga irin wannan da yawa ba sa kai ilimi gaban sarakuna ba sa neman shiga a wajen sarakuna da masu mulki al-imamul khatibul bagdadi a cikin tafin shi al-jami li ahkamir rawi wa adabis sami wanda insha Allah shine littafi na gaba da zamu karanta bayan wannan game da kaidojin ladduban ilimi yayi babi musamman ana akan wannan abu yace babu i'tizazil muhaddisi nafsahu wa saunuhu ilmuhu babin da ke bayani akan malamin hadisi ya san darajar kansa kuma ya kiyaye mutuncin iliminsa ya ce wata rafu'uhu li nafsihi kuma ya ɗaukaka ya mutunta kansa ya ta kawo ire-iren waɗannan kisoshi al'imamul amash shi na shi ma ya wuce misali shi saboda dama ɗaliban ma haƙuri suke da shi to wani sarki ya taɓa tura mai da takarda cewa ina so ka rubuta min hadisanka a cikin wannan takarda da ya kama takardar kawai sai miƙa wa akuya kawai ta cinye ta yana cikin ba a waken shi abinci aka aiko mai da wasiƙa gidan sarki da ya karanta kawai sai miƙa wa akuya kawai ta cinye ta bai ce wa ɗan saƙon komai ba wata rana kuma aka sake aiko mai da wata irin wannan saƙon da ya karɓa sai ya bayan takardar kawai rubuta fatiha fatiha ya rubuta cewa aka yi ya rubuta hadisai za a aiko mai da kuɗi da ya juya takardar kawai sai ya rubuta fatiha ya aika mai da sarkin ya gani hankalin shi ya tashi ya bakin ciki ya gane cewa izgiri ne yake ne sai ya aiko mai ce man akhbaraka anni la uhsinul fatiha yace kamar a ce uban wa ya gaya ma irin da Hausa ko wani shege ya gaya maka cewa ni ban iya fatiha ba sai shi ce to kai kuma wani shege ya gaya maka cewa ni ina sai da ilimi na wa man akhbaraka anni abiul hadith su haka malaman da suke suna da wannan kamewar wajen shishige ma masu sarauta da masu mulki domin wannan shine darajar iliminsu sarakuna da masu mulki su rike darajar da Allah ya musu ta sarauta malami shi ma ya rike darajar da Allah ya mai ta ilimi to idan suka haɗu akwai haɗu da za su yi sai ta albarka ita ce idan shi mai sarauta ne yake son malamai yake zuwa inda suke to sai ya samu daraja shi mai sarauta kuma mun fahimta amma idan mai ilimi ne yake son sarakuna yake zuwa inda suke to shi kuma sai ya faɗi ku kalla da kyau ku gani in mai sarauta shugaba Allah ya mishi gamdakatar yana son malamai yana zuwa inda suke yana saurara musu yana bin maganganu da fatawoyi da shawarwarinsu to sai ya ɗaukaka sai ya daraja kalli saddauna haka wannan shine daga cikin abin ɗaukaka darajar saddauna saurarawa malamai sa abakar gumi amma idan malamai su ne suka zama su ne masu zuwa gun sarakuna da shugabanni da neman shiga a gunsu da san su burge su da su kuma sai su lalace so da ka ya rage kowa ya duba ya ga mene ne albarka a cikin rayuwarsa Allah ya kyauta yace sa'inun lil ilmi illa an ahlihi zai dinga katange ilimi yana yin yana yana alkinta ilimi bai sakin shi sai ga mazuwan shi dalibai da masu koyo da talakawa da waɗanda suka san mutuncin abun wala ya akudu alal ilmi samana kuma baya karɓan kuɗi don da ya kanta da ilimi shine kamar wancan kisa ta a'amashi da muka ambata akwai saɓani tewa da malamai suka yi akan mas'alar karɓan karatu karɓan kuɗi don karantar da ilimin addini amma dai magana mafi kusa da tsira shine ka a karɓa kakka karɓa kuɗi don mujarradin ka karantar amma idan Allah ya kawo wata falala aka baka to babu laifi wannan kana iya karba amma ka ci zakantar da mutane dole sai an baka kuɗi wannan wani abu ne wanda yake da matsala don mun karanta a baya duk tawilin da malamai suka kawo mafita ce suka kawo saboda yanayi kama a ce to ba su za su baka ba gwamnati ne take biyan ka to wannan ya halasta a ce ko kuma in sun cinye maka lokaci ka rasa yadda kai karayu to wannan ya halatta amma al'aslu shine ka karantar ka nemi abin da ke wurin Allah قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ككرنتر كنما أبن دكي ورن الله كنما أبن دكي ورن متاني to mutane ba su iya biya ba sai dai su lalata maka aiki to da haka malaman da ba sa karban kuɗi don za su karantar wala yastaqdi bihi alhawa'ij bai amfani da ilimi ya biya bukatunsa wato ya zama komai za a yi mai sai an mai alfarma ai shi malami ne wani ko siya ya je shago sai ya ce kai baka san ko ni waye ba ba za ka mun ragi ba kai ku ba kwayo malamai ba kwa neman albarka makaranta ne ko kun gane yadda mu a yanzu muka ga ai wannan wani wani bai abin nan ne bai product ne na ilimin mu wato wata wani alfanu ne kamar da ake cewa roman demokaradiyya to akwai roman ilimi da mutane suke ganin sun cancanta a basu har ma suna korafi idan ba a basu ba har su dinga comparing mutum ce ai an boko an musu kaza amma malaman addini ba za a yi musu ba to wannan duka shedan ne yake canzawa mutane tunani da kuma zamani da yayi tsayi da kuma ba a karanta irin waɗannan tarihohin ana jin yaya malaman da suke na'am wala wala yuqarribu abna ad-dunya wa yubaidul fuqara ce ba kuma ya kusanto da 'yan duniya zuwa gare shi talakawa almajirai ustazai muridai su kuma ya kore su shi kawai abokan shi 'yan duniya masu fada aji masu kuɗi masu ƙarfi bal yuqarribul fuqara zai kusanto da talakawa kamar yadda shi uba yake ha ana cewa ma ra'ainal faqira a'azza minhum fi majlisil fi majlis shu'ba kundancin makamancin haka mara ainihin fukara a azza minhum fi majalisi shu'uba ba a taɓa ganin wurin da talakawa suke da karama da daraja kamar makarantar shu'uba ba shi alimamun nasa'i ma bai so ya ganka kaci gayu a majalisin shi irin kayi kama da masu kuɗi sai ya kore ka a afon abin ahmad ibn salih musiri nake sun ce ahmad ibn salih musiri bai so ya ga ka zo majalisin shi ya ganka kaci gayu kamar za ka je biki haka aka yi kuri imamun nasa'i yace ban mai majalisin shi bai yadda da shi ba shi ko dai dan leƙen asiri ne ko kuma wanda bai san darajar ilimi ba to shi kuma a ɗabi'a shi mutum ne mai san gayu to shi kuma malamin yana ganin gayu ba na ɗaliban ilimi bane yana so ya ga mutum da siffa irin ta wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama wa yatajafa an abna'id dunya suna taka tsantsan su mai su guje wa 'yan duniya kamar yadda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta cikin kafi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi wannan umarnin saboda shi ma ya samu kanshi a yanayi na wato ƙoƙarin jan wasu a jiki waɗanda yake ganin idan sun karɓi addininsa to za su taimaka wajen addinin ya yaɗu saboda matsayinsu da influence ɗinsu shi ne aka mashi irin wannan magana aka yi mashi magana akan abasa wata walla an ja a hul'a'ama kuma yi rizikar allahu ya zakka a nan allah ya ce mashi cikin kafi wasbir nafsak ka haƙurƙurtar da kanka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi da waɗannan talakawa ahlus sufa su ibn mas'udin su miqdadu su zaidu dan sabit su wane ne waɗanda ba su da cimaka yau ballantana ta gobe wani ma riga shi ɗaya wani sai ya aru bargo wani bai da abin da zai ci a gidansa Allah ya ce ka yi haƙuri da waɗannan su ne abokan aikinka wanda suke ambatan Allah suna neman yarda Allah kar ka ɗauke ka daga kansu kana neman abin duniya kar ka biye ma wanda muka riga muka wofantar da zuciyarsa al'amarin shi ya zama lalatacce aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin amma mu ne aula mu sauran al'umma da mu wannan suraka malami na Allah baya biye ma 'yan duniya baya biye ma sarakuna baya gabatar da su akan ɗaliban ilimi waɗannan talakawa da kake gani ɗaliban ilimi sune sune daraja kashi sune sune albarkar rayuwarka tunda su sun san daraja abun sun zo suna so su karanta sun zo suna so su koya amma da zaran malami ya fara samun ɗaukaka ko shahara 'yan siyasa da 'yan duniya da masu faɗa aji sun zo su yi amfani da wannan matsayin naka su kai ga abin da suke nema kai kuma sai ka ɗauka ai wannan falala ce ka biye musu kafin ka ankara sun lalata ma tunani ko sun canza maka manufa ko sun watsa maka ɗalibai ko kuma sun sa maka kasala ka zama ba yanzu ba karatun ya fi damunka ba yawan mitin shi ya fi damunka yawan lambobin da kake da su na 'yan siyasa ya fi yawan lambobin da kake da su na ustazai kafin yin magana da 'yan siyasa fiye da ustazai 'yan siyasa suke kiranka ka ɗauka ustazai ba ka ɗaukan kiransu suke ba gidanka ka tattauna da su ba ka ba ɗalibai dama to wannan lalacewa ce ga malami jama mu kula da wannan ƙwarai da gaske ya tawaza ulil fuqara was salihai malami yana kankan da kai yana tawalu'u ga talakawa da mutanen kirki li yufidahumul ilma dan ya fa'idantar da su ilimin da Allah ya bashi dan ya karantar da su wa in kana lahu majlisun idan yana da wani majalisi qad urifa bil ilmi wanda aka san wato majalisin na ilmi ne alzama nafsuhu husnal mudara liman jalasa zai lazimta wa kanshi kyakkyawar mu'amala ga duk wanda yazo majalisin kyautatawa da kyakkyawan mu'amala a cikin littafin kitabut tawadu na ibnu abid dunya ya kaito daga al-hasan al-basri yana cewa tawalu'u shine an takhruja min baitik fala talqa musliman illa ra'aita lahu alayka fadla yace in ka fito daga gidanka ya zama duk mutumin da ka gani musulmi sai ka ji a jikinka wannan yafi ni falala a wurin Allah shine wato ka mu'amalance shi da zaka mu'amalanci duk wani mutumin da kake ganin yafi ka da kaga mutumin da yafi ka me kake yi zaka saki fuska ka je kana so ka gaisa da shi kana so ku yi magana in a zamanance ne kana so ma ku yi salfi don a gan ku tare wato kana ganin wata karama ce a ga kayi hulɗa da shi to haka ake so kowane musulmi kai hulɗa da shi kai hulɗa da shi ta mutuntawa ta darajtawa ta nuna cewa wato shi wani babba ne har a wayi gari kusan kowa ya ga cewa ka fi son shi fiye da sauran mutane kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Abdullahi Amr dan Amr dan As har yayi tunanin cewa to ina ganin fa annabi ya fi sona akan kowa shine yayi tambayar man ahabbun nasu ilaika ya rasulullah ce wane ka fi so nabi ya ce abubakar aisha kai yace ya ina nufin cikin maza yace abuha shi yana tsammanin shi za a ci har sai da aka fada sama da mutum goma ba a kawo kan shi ba yace amma naga annabi yana girmama ni yana kyautata mini yana sakin mini fuska yana mu'amala da ni mu'amala mai kyau Allah ya ji kamar albani namu wannan ɗabi'ar tana da gaskiya abin da mal albani ya fice da ita har wasu suka cutu shine kowa daga baya sai ce shine sai mutane suka dinga claiming cewa su suka fi kowa kusanci da albani kowa sai ka ji ya ce ai na fi kowa kusanci da mala albani sai kuma ya dauki wannan zari'a akan zai yi wani rashin mutunci ko wata wata tabara da gaske ne kowa yana da kusanci da malam wato in malam zai mu'amala da kai zai nuna maka kai makusanci ne da gaske zai yi fira da kai one on one zai nemi shawararka zai faɗa maka wasu sirrori zai yi zai amince da kai to kuma in yaro wani ma haka zai mushi da su kuma mutane abinda suka dauka ni da aka mu haka to ni kadai ni ne na musamman saboda haka har yanzu ni ne na musamman nafi kowa to ba haka bane mu'amala ce irin ta mutane waɗanda suka san darajar ilimi sai su ma kowa kyakkyawar mu'amala har kowa ya dauka cewa shine aqrabun nasi ilayhi to haka yake so dalibin ilimi da malami ko mai wa'azi ya kasance da irin wannan halayen jama'a mu yi kokari mu dinga yi wa kanmu lissafi muna gyarawa saboda su ake a samu gyara yace ka warifq biman wannan nuska kala biyu ce warifq biman sa'alahu haka yake anaku ya tausasa ma wanda ya tambaye shi ko kuma warifq liman asa'alahu ya tausasa ma wanda ya cutar da shi kar ya mai da cutarwa da cutarwa ana son malami ya zama da kawaici da yafiya da haƙuri musamman in shi aka cutar shi ka shaksin as a person in an cutar da addinin Allah to wannan kam zai ɗauki mataki da ya dace da shari'a amma shi aka cutar da shi to ana so ya zama mai haƙuri da kau da kai da ahuwa duk wannan suna cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama da malaman farko malam yace wastimalil akhlaqil jamila kuma ya zama mai amfani da halaye na gari halaye na mutunci da darajtawa wa ya tajafa anil akhlaqir razilati daniya kuma ya nisanci munanan halaye na kaskanci halayen da suka zama abin nuna kaskanci a shar'anci da kuma a mutunci a al'ada ta mutunci kaza a cikin al'ada irin mutanen da kake rayuwa da su ba a ganin shi a matsayin mutunci to kar ka yi shi ko da asali halas ne alal misali za ku yi tuna malai taɓa labarin wata ƙadiya ta faru da a shekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta musu gaba ɗaya mal albani lokacin yana talaka bai samu kuɗi ba a shek nasiruddin albani sai zama keke ma yake hawa keke amma kuma a mujtama ɗinsu sai mutane suna ganin wannan abin garibi ne dan me ya za a yi babban malami kamar wannan ya dinga hawa keke fi sabilillahi kamar to da haka kawai sai ya haƙura da hawa keken sai ya haƙura a gurin mutanen wurinsu to suna ganin ba daidai ba ne mutum ya hauki kuma shi ya da bukata amma saboda ya kare mutuncin ilimin tunda mutanen sun riga sun ɗauki wannan ba matsayin al'ada to kawai sai ya haƙura kamar yadda ka je ƙasar sakwata kebbi da sauransu su kuma ya daga cikin abin da ba su yarda da shi ba musamman a garin jega shine a ga mutum mai mutunci ya goyo matan shi a bashin irin wani abin da muka muke ganin wani fashion ne ai mun soyayya ce yanzu anan ko ka da roba roban ka ka goyo ustaziyarka da niqabinta kuna dan watayawa ku je sallar juma'a ku je idi ku je gaisuwa ku je barka ku je karatu kaga ai wannan ai gaskiya daidai ne mai kyau ne ana to amma a jiga man shaibu salo yake ba mu labarin an taba cira wani limamin juma'a akan wannan abu limamin juma'a kwamiti suka ce ba su yadda ba ya ƙi bari kawai suka cire shi cewa bai san mutuncin kan shi ba ya za a yi kana malami kamar wannan kana sallar juma'a mutane sabu ka goma ta kamashin kana wucewa gari Allah ɗaya gari banban aka yi takwan zagwar ma hasi da aka cire shi so akwai abin da koda ya halasta idan kana da mutunci a cikin mutane sai ka kau da kai kai sai ka haƙuri sai ka yi haƙuri kamar yanzu misali 3 in 1 ai za mu fi gane wannan a ce an goyo kama shi kun yi 3 in 1 kana ustazu haka irin dan dangala kafafun ka na gaga bai dace da kai ba wannan ko kuma a zo a ganka ana ta rigima da kai ana ta kokowa a layin siyan abin nan fankasau ko idan zaka karya kaga wannan bai dace ba da mutuncinka almuhimmu dai dama su na shari'a abubuwa ne sanannu da basu dace ka yi su ba to a cikin mu'amala ma haka dole ka kiyaye mu'amalar da a ɗabi'ance a al'adun mutanen kirki to ba mu'amala ba ce mai kyau kama a sakkwato mutumin kirki mai mutunci a sakkwato baya fitowa babu babban riga babu malin-malin babu gare in ya saka wannan abin nan kaftani ko tazarci ko kano state ya fito tsirara suke ganin shi kai wani ma bai isa ya fito babu rauni ba don ka sa hula kawai haka tsurata har yanzu baka cika ba babu kamala har yanzu saboda idan kai malami ne a wannan yankin to haka zaka hakura kai ta jin zafin garin haka saba har jikin kai saba ga gari da shegen zafi Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a fa akhlaquhu fa amma akhlaquhu fi mujalisihi halayen malami da ɗaliban ilimi game da waɗanda suke abokan zamansa a majalisinsa a fasaburun alama kana zihnuhu alaman kana zihnuhu bati'an anil fahmi hatta yafhama anhu zai zama yana da haƙuri ga wanda zuciyarsa ko wato kwakwalwar shi take da take da wahalar fahimta idan kana malami sai Allah ya haɗa ka da wani ɗalibi wanda yake fahimtar shi ba ta zuwa akan kai sai an sha wahala to ana so ka yi haƙuri da shi ya sai ya fahimta kar kai fushi karka kore shi karka ce ba za ma ka iya da wannan ba a wannan ya kamata malaman hadda su san wannan akwai yaron da baƙi'i ne baya sauran haddacewa to sai sun bi shi a hankali sai sun yi haƙuri da shi sai ta biya mushi alimamu shafi yana da wani ɗalibi arrabi wanda yanzu arrabi'u idan ana tarihin shafi'i za ka iya cewa shine rawayatu shafi'i shi rutu littafin shafi'i kusan gabaki ɗaya sun fi shekara ashirin tare shafi yana ba da labari ana ba da labari a tarihinsa kamar yadda bai ke fito ya rawaito a cikin manaqibu shafi cewa mas'ala guda shafi yana iya karanta ma rabi'u ita kafa 40 ya kai ya kawo ya kai ya kawo yana hakuri da shi sai sai aka ce wa kana bati al-fahm yana da raunin fahimta bai fahimta da wuri shafi wata ne yace ya rabi'u yace wallahi la ustata'tu an aftaha ra'asaka fa adda'a fihi hadha al-ilm la fa'altu da zan iya tsaga kanka kwakwalwarka lebu duka ilimin nan in cusa a ciki in cusa a mera din ke cewa da nayi haka amma ka shafi hakura da shi har yazo ya iya din kuma har ya zama shine dan dakon ilimin shafi'i din saboda wannan yaron da kake gani mai wahalar fahimta wanda bai kai basirar sauran ba ta yi shine zai amfane ka ilmanci karka damu da asalin masu fasaha su kadai ka kyala sauran karka zama malami wanda ya tsani da ƙiƙai waɗanda ba sa ganewa ka tsane su ya zama ba ruwanka da su ko kuma ma ka dinga yi musu ka dinga bullying ɗinsu ko ka dinga yi musu kamar wani abu da zai zama kamar abuse cin zarafi wanda wannan yakan yi tasiri ga psychology yara yakan yi tasiri ga psychology yara ko su tsani makaranta ko su tsani malamin ko su tsani ilimin ma gaba ɗaya an taɓa samun yara ma wanda a sanadiyar haka gaba ɗaya sai su lalace wani ma zai iya committing suicide a irin wannan zamanin da muke ciki da yara ba sa son ana musu abin nan ya ce saburin ala jafa'i man jahila alai hakanan wanda ya maka wauta shi ma za ka yi haƙuri da wautarsa hatta ya ruddahu bi hilmin ka dawo da shi kan hanya cikin hankali da dattaku wannan shine yake yin wahala ga mafi yawan mutane shedan bai cika barin mutane suna yin wannan wato kowa gani yake yi yana malami in jahilai suka mai jahilci to sai ya mai musu da irin yaransu to wannan ba bai dace ba abin da yafi dacewa shine ya kau da kai ya haƙuri ya mayan musu da abin da yake shi irin yaran shi na ilimi ba irin yaran su na jahilci ba Allah ya sa mun gane wannan yu'addibu julasa'ahu zai ladabtar da mazauna majalisinsa bi ahsani ma yakunu min al-adab da mafi kyan ladabin da ake bukata ana son malami ya zama ɗalibansa da masu zama a majalisinsa su ladabci da ladubban ilimi daga ciki mafi girman ladabi a ilimi ya zo ga mana a gaba shine yin shuru da natsuwa wannan shine farkon matakin koyon ilimi as-samt dole malami ya ladabta da ɗalibansa akan su koyi saurarawa a majalisi a yi shuru ana karatu su mai da hankali dole malami ya koya wa ɗalibansa ladabi na halartar majalisi a kan lokaci to kuma wannan shi ne shi ma irin zuwa a kan lokaci ɗin domin kiyaye amanar lokaci yana da muhimmanci wajen cin nasara akan da abin da ake dole malami ya koya ma ɗalibansa ladabin mutunta ilimin ilimi abu ne mai daraja ba za a wulaƙanta shi ba to haka a aikace ɗalibai su ga malaminsu yana mutunta ilimi yaya ne mutunta ilimi shine ambatan alkhairan masu ilimi da ambatan alkhairin ilimi da nuna cewa ilimi abu ne mai daraja ba za a raina maganganun ilimi ba duk wannan idan malami yana haka aikace ɗaliban shi suna koya musamman masu koyar da ƙananan yara jama'a yara ɗin nan ƙanana da muke kallon su suna nan suna observing duka behavior ɗin da kake kuma nan behavior a gurin su shine fassara abin da kake koya musu idan kana ashar za su yi wata rana idan kana ƙarya za su yi wata rana idan kana yin wasa ba'a da zolaya ya yi yawa har ya zama kamar babu mutunta kai za su yi kuma za su ɗauka wannan daidai ne amma ana so ilimi ya zama da daraja da mutunci majalisi imam malik aka ce idan aka zauna za ka ji shiru ne kawai abin nan ismail ibn uktu malik yake cewa hatta ƙarin takarda in za mu juya shafi ya ce tsoro muke ji kada ya wannan irin ɗan ƙaran don kada malam ya ce me haka ƙaran takarda fa na juya shafi ya ce muna tsoron malaminmu ya ji ƙaran takarda wajen juya shafi to muka ka duba gani yanzu ba ma gama garin majalisi ba hudu ba juma'a ma ana yi mutane suna magana fala haula wala quwwata illa billah hudu ba juma'a limami na hudu ba juma'a amma mutane suna firarsu wani na buga waya wani na chatting wani abugo mai waya ya ce muna masallaci ne zan kira ka babu sallah ta lalace juma'a ta, ta kubuce maka mutane ba su san wannan abun ba ba Allah ya saka man Dawud da alheri kwanaki ya wuce hudu ba akan akan ladubban juma'a ya kamata a zo a yi a zo a yi ta mai dogon zango wannan hudu ba ai ta yi sai an yi kamar guda takwas watakila saboda kurakuran da mutane suke yi sun yawa kuma kurakurai ne waɗanda za su iya asara ko kuma ka ce ma suna asarar juma'a su wa hum la yash'urun kaga ya zama dole akan malamai su faɗakar da mutane akan wannan to haka a majalisin ilimi Allah ya saka wa mala albani namu da alkhairi kullum muna ambata wannan zai wuya mi darasi irin wannan aladubba baka ji na ambaci wannan ba saboda kullum na tuna abubuwa mala albani shi ya koya mana ɗabi'ar in an zo majalisi har a yi a tashi ba za ka taɓa jin waya ta yi ƙara ba ba za ka sai dai in baƙo ne in ka je wasu majalisan ko za ka gaba ruwansu za ga mutum ma ana karatu sai ɗan yi excusing kai shi ya fita ya buga waya ya dawo haɓa jama'a wannan ya saba ba a mutunta abin abu ne mai daraja al'imamu ibn jozi yana cewa abu biyu a duniya su ne mafiya ɗaukaka akwai almuta'a alhissiya akwai almuta'atul ma'anawiyya abubuwa guda biyu su ne mafiya daɗi a duniya gaba ɗaya ya ce akwai wanda yake abstract ne ko wanda yake kuma wato material ne ana ganinsa ya ce almuta'atul nafsiyya alma'anawiyya shi ne ilimi babu abin da ya kai ilimi daɗi a cikin abubuwan da suke ma'anawiyya babu kuma abin da ya kai aure daɗi abubuwan da ake gani maddiya to haka ilimi shi ne abu mafi daɗi mafi daraja a cikin abubuwan da Allah yake bai wa mutane shi za ka ga shi ne abin da annabawa suka fifici sauran mutane da shi ilimin da Allah yake aiko musu ko mun gane ilimin da Allah ya aiko wa annabawa wa atina dawuda zabura kitabun anzalnahu ilayka mubarakun inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur kodai wannan abin shine mafi daraja to duk wanda yake cikin wannan sana'ar ana so ya zama ya san darajarta kuma sanin darajar shine ka mutunta abin kai abin cikin kimarsa da sanin cewa lalle fa Allah ya baka wani abu mai daraja annabi yace masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm ka masalil ghayb in ka je kanta sharhin wannan hadisi a cikin fatul bari zaka ga mamaki misalin abinda Allah ya saukan mana na shari'a da ilimin nan yace kamar ruwan sama ne to wannan kwatancen na cewa kamar ruwan sama ne ka tuna cewa ruwan sama shine abu mafi albarka a dukkan arzikin da Allah yake ba duniya arzikin da Allah yake ba duniya babu abin da yake ruwan sama albarka domin duk wani arziki yana da alaka da shi kalla da kyau ka gani to ilimin nan da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda muke ta dabdala a cikin shi din nan to albarkar shi irin albarkar ruwan sama wato komai da ruwanka ne ta bangaren albarka to wannan abun wajibi ne a bashi mutunci a darajta shi la yad'uhum yakhuduna fi ma la ya'lihi haji magana malami kar ya bar ɗaliban shi su dinga kutsawa cikin abin da bai shafe su ba sun ga kutsawa cikin hayaniya da surutu da sharholiya da biye wa duniya kun tuna irin yadda malai ya dinga faɗa akan hata gayu da mutane suke yi da yawan canza roba-roba to inda malai yara yanzu Allah ya gafata ne ya gani mutane suke canza waya duk wata uku mutum ya je sai da waya shi ya canza wata kuma ɗalibin ilimi da zaran wata ta fito smart kaza ko iphone kaza ko pro max kaza zai je ya sai da waccan ya cika dubu talatin a bashi wata kullum cikin asara yake ina abu samad biki aka ce kawai sun je da malaye dinga fada cewa me ya kai su biki kaduna kuna dalibai me zai sa ku tashi daga zaria ku tafi daurin aure haka kaduna kaduna ba musulmi ne za su ishe daurin aure malam ya ta fada kuma a sha musamman ma ba su ma tafi ba wani ne kawai da dogon bakin shi ana cewa ina wane ya ce sun tafi daurin aure kaduna Allah ya kyauta so dole sai malami ya koya wa ɗaliban shi su daina shiga abin da ba ruwansu kama wannan hayaniyar zamanin dole malami ya koya wa ɗaliban shi wa ya murhun bil insati ma alistima'i ila ma yantiqu bihi min al-ilm koya musu yin shuru da saurara wa abin da ake ambato na ilimi fa in takhatta ahaduhum ila khulqin la yuhsinu bi ahli al-ilmi lam yajhabhu idan wani ya samu kanshi a kuskure da jarabawa ya auka cikin wata mu'amala wadda bata dace da ma'abota ilimi ba to kada malamin ya kunyata shi fi wajihi yace wani eh abinda kake yi ba daidai bane to kai ya mishi haka ala wajihi tabkiti lahu a bisa fuskar da zai ga cewa an wulakanta shi ko da za a gaya mai kar a gaya mai ta yanayin da zai ga cewa an mishi wulakanci domin shedan na iya rinjaye shi yana iya halaka ko kuma ya ci gaba da yin barna fiye da da wannan buli kenan babu kyau yi ma mutane buli za ku ga al'ummarmu tana cikin wannan kuskuren ka'in da na'in musamman abinda ake ce ma cyber bullying idan mutum yi wani kuskure sai a tare a yi ta sukar shi a yi ta zagin shi a yi ta aibata shi a yi ta Allah wa dare da shi ƙarshen shi kenan shi to shi kenan na ma sai ya fito da duka iskancin shi ma gaba ɗaya ba nasiha ba ce aka mushi bullying ne wani ya shiga cikin damuwa da kunci wani ya koma shaye-shaye wannan fa ana wa shugabanni ana wa sarakuna ana wa malamai ana wa attajirai ballantana mu ayya ayyuhan nasu wannan kuskure ne a addinin shi kuma za mu gabe haifa mana da ɗa mai ido duk wani wanda aka maka sai ga sai ya fi da iskancewa ya fi da lalacewa idan wani shugaba ne ya wani kuskure shikenan a zo a ce ai bai kyauta ba ya gaisa da mace ai bai kyauta ba ya yi sata kuɗin gwamnati ai ta zole ya shi ai ta mai katun sai to shikenan haku kace ku to za ku ga iskanci sai ya bude iskanci fafar dan shi ma ya ba ku haushi na taba ganin bidiyon wata yarinya da tana faɗan wannan tace wallahi bata taba sanin me feminism ba sai da tayi wata magana tana irin magana sai ko mutane suka fasara cewa kawai wannan f feminism ce suka yi ta suka ta suka ta suka sai ce bari ce ta karanta wai me feminism din nan a garin karanta ce to ai wannan ma abin ya ma bata sha'awa kawai ta zama feminist din ana samun irin haka da yawa to karka yi ma ɗalibanka irin wannan bullying din a gaban saura wani sai ya ce kawai to ya ma fasa wallahi ba zai karatu ba ana yi wannan a makarantun islamiyya ana yi a makarantun hadda ana yi a makarantun boko ana yi a ko'ina jama'a mu kula waɗannan karatukan suna da application a duk inda muke yin karatu sa da application lakin ya kulu sai dai ya ce masa layi husinu bi halin ilmi wal adabi kaza wa kaza irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan nabi ya ga wani kuskure ya buƙaci sai yayi nasiha sai ya zo ya ce ma balu aqwamin ma balu aqwamin me yasa mutane suke yin kaza ba zai ce wane ne yake yi ba ba zai ayyana shi ba kaga aka ce to jama'a kaza babu kyau to duk wanda yake yi sai ya daina amma aka ayyana aka ce kai eh wane yanzu a zo sallar juma'a kawai sai liman akan mambarin nan sai ya ga wani aji ce wane eh ka ji tsoron Allah na zo ran nan shagonka na ga kana yin kaza kai nake da yi da kai kai mai jaddaran nan tashi kowa ya ganka misali haɓa jama'a ai sai wani sai ya ji kamar ya mutu a wajen gashi ana recording ana live ana wane ne amma in aka zo aka yi hudu ba aka ce akan akan akan misali tauye mudu ga baki daya hala ba shi kadai yake yi ba hala kuma bai san an san yana yi ba sai ya tuba tsakanin shi da Allah sai kowa ya tuba sai ya zama an gyara domin gyara ake nema wallahi jama'a wannan hikimomi ne muhimmai da ya kamata mu dinga apply din su a cikin rayuwarmu wayan bagi da alil ilmi an yatajafau a kaza wa kaza sai ka ce a cikin wa'azinka ya dace dalibai na ilimi su guje wa kaza da kaza fa yakunul fa'ilu li khulqin la yuhsinu qad alima annahu al murad bi hadha wanda yake yin abin sai ya zama ya gane shi ake nufi fa yatabadaru bi rizqihi bihi sai ga yayi sauri ya gyara saboda tausasa mishi da akai shi da kanshi sai ya kanshi qiyamul layl ce gaskiya an mana wa'azi yau kuma ya kamata mu gyara ba zai ga cewa cin mutunci bane tunda ba ayyana shi ba an dai faɗi laifin shi kuma ya auna ya ga yanayin irin laifin in sa'alahu minhum sa'ilun amma la ya'anihi raddahu anhu idan wani yau malami tambaya daga cikin dubbai malami idan wani mai tambaya akan abin da ya san ba zai amfani mutumin ba to sai ya dawo da shi zuwa kan abin da zai amfani shi idan aka malami tambaya akan abin da ya san kai da kake tambayan ba zai amfane ka ba sai ya dawo da kai zuwa kan abin da zai amfane ka wa amarahu an yas'ala amma ya'anihi ce ka dinga tambaya akan kaza ne shi zai amfane ka wai za alima annahum fuqara ila ilmin qad aghfaluhu anhu abdahu ilayhi idan yaga mutane suna da bukata zuwa ga wani ilimi amma hankalinsu bai kai kan ilimin ba sai ya bayyana musu ilimi Allah ya zika malal albani mu ma malal albani shi fara koyar mana hata computer tun kafin a san za ta zama haka bana mantawa ali 2000 around 2001 a muciya malai wata tafiya dawo ko sai dawo da wani littafi wani littafi copies da yawa sunan shi introduction to computer studies mala sanar zaka yi ta littafin naji aka zo duk aka raba mana shi aka ce za a fara karanta da shi mala ya ce kun ga wannan na'urar computer to nan gaba duk wanda bai iya ta ba sai ya zama koma baya a cikin harkar ilimi da haka dole ku iya lokacin babu wani abu da ake cewa laptop bata dai zo nan kasar ba desktop kawai aka sani kuma na jin wanda ma suka taba taba ta a cikin masallacin ba su kai mutum biyar ba haka aka zo aka fara wannan yanda ka gane irin wannan karatun na ba na baki in baka fassara haka wannan na gargajiya na zaure haka aka yi littafin nan a ja baki a fassara a yi rubutu a allo a zo da kwamfuta a nuna wallahi an muka fara koyon kwamfuta kuma ba a gama ba sai da aka yi hatta coupling ɗin kwamfuta ya ake hahaɗa ta ya ake warware ta to shine idan ka ga wani ilimi da ɗalibai suke buƙata hankalinsu bai kai ba sai ka gwada musu ka ce ilimi kaza ku je ku koya ko kuma kayan ka iya ku koya musu ilimin misali a yanzu a zamananci ilimin kwamfuta din ilimomi irin na ulumul ala din nan akwai ilimomi na ulumul ala wanda an gafalta daga barinsu to kai malami ka iya su ko ka san inda za a koyi su to kar kai rowar su ba a san malami da rowa ta ilimi ba kamar da ibn qayyim yake faɗa yake cewa masu kuɗi ana aibata su idan suna da rowa wajen bayarwa to haka ana aibata malami shi ma in yana da rowa wajen karantarwa haka ibn qayyim yake fara a cikin ilamul muwaqqi'in abin aibatawa ne malami wanda ya taskace ilimin shi yake bayarwa ce to abin aibatawa ne kamar da ake aibata marowaci a cikin mawadata suraka mu gane in kaga kana da wani ilimi ko wata basira ko wata hikima ko wata sabuwar hanya karantawa wanda za ta amfani al'umma to fito musu da ita abdahu ilaihim wa alamahum shiddata faqrihim ilaihi ya kuma bayyana musu tsananin bukatarsu wato ka musu bayanin da zai kwadaitar da su zuwa ga wannan ilimin zuwa ga ainihin wato bukatarsu zuwa ga wannan ilimin la ya'nafu sa'ir bit tawbih al qabih fa yakhjalu kar ka yi wa mai tambaya wato ka mishi unf ka faɗa mishi mummunan magana ko ko ka mayan mishi da baka ko ka wabbaka shi wato ka ci zarafinsa da abin da zai sa ya ji kunya malami ya ce amma amma kai ka bani mamaki yanzu kai baka san kaza ba duk zaman ka baka san kaza ba sai mutum ya ji kunya to ba wa mutum haka ba a yi wa mutum irin wannan jama'a ko ɗanka ne mutum ya yi tambaya kawai sai ka mai da abin fitina sai Allah ku kun cika damun mutane yanzu kai baka san kaza ba yanzu kaza ma sai an gaya maka ala wajhu tawbih amma zaka iya mishi ala wajhi lutuf kamar yadda sayyidina Umar ya mai ibnu Abbas da ya tambaye shi manil mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tarika zaka sai ya ce wa ajaban laka ibnu Abbas ya ce kana bani mamaki san ilimin ka yayi yawa yanzu wannan ma sai ka tambaya to kaga wannan sai ya ƙara jin ƙwarin gwiwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Abu Huraira na san ba wanda ya tambaye ni wannan sai kai saboda kwadayin ilimin ka sai Abu Huraira ya ƙara jin kaini cewa to ashe annabi ya san ina da kwaɗayi ilimi bari na ƙara to irin wannan kai recognizing ɗin ƙoƙarinsa amma kada ka hajjala shi wato ɗabi'u ne waɗanda dole sai ka kiyaye kuma kamar yadda ake kanta da waɗannan ɗabi'u a makaranta da ilimi haka fa kowane fanni na professional so yake da irin wannan yana da ethics ɗinsa to mu da muke harkar ilimi na addini mu ya fi cancanta da mu dinga practicing ɗinsu idan ka je kana hulɗa da lauyoyi ko likitoci ko wasu professional za ka ga suna da wasu ɗabi'u da wasu halaye da wasu mumarasat waɗanda daga makaranta ake koya musu akwai kwasa-kwasai na musamman kai su lauyoyi ma zuwa suke shekara guda ana koya musu wannan shine law school da ake cewa na tambayi wani nurse ran ya ce ma ai su nurses a wata ukun farko karatun da ake koya musu a wata ukun farko in ka shiga school of nursing to duka yana da alaka da ethics na hatta irin taka irin tafiyar da ake so ka dinga yi a cikin ward tafiya fa akwai tafiyar da ya kamata ka yi in ka zo wurin patient akwai irin expression da ake so ya gani a fuskarka in ka zo magana da shi ka zo ba shi magani ka zo mishi allura in ka zo magana da relatives na patients duka ana koya musu cewa ga yadda ake saboda dai a samu kyakkyawar mu'amala in ka ga wani bayin haka bebin ilimin ne na akwai wanda za ga bebi za ga shi ma bai da mutunci kamar yadda sauran mutane ba su da mutunci ko to wataƙila yau da gobe ta mai da shi haka wataƙila ɗabi'a shi ce ya kasa gyarawa to amma dai kai mai harkar ilimi ana so ka tabbatar ka gyara ka tabbatar ka gyara abubakar gumi allah ya gafarta mashi babban misali ne aka wannan abubuwa mutane sun sun yi ƙoƙarin su tunzura shi sun mishi rashin kirki sun aibata shi sun zo majalisinsa sun takale shi amma za ga baya mai musu sai da kyakkyawa wani yazo ya ce ma alga ta malan kai ridda ce to yanzu ya zan yi musulunta alƙana mun kalmar shahada to a ci gaba da karatu alga ta malan an ce ka ce kaza ya ce eh na ce kaza kaza ne saboda kaza kawai sai ya wuce abin shi shi sa sai Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran ka duba ga har yanzu bayan shekaru wajen 30 da shudewarsa amma har yanzu ilimin shi na nan ana cin moriyarsa tare da yawaitan malamai da waɗanda suka biyo baya da yawaitar tafsirai da rubuce-rubuce amma yanzu kowa da wanda ya riske shi da wanda bai riske shi ba kowa ya saurara wa abakar gudu kuma ko ka san wani abu da ya kuskure kana ma tsoron ka faɗa kana tsoron ka faɗa saboda kar ka zama kayi laifi saboda bawan Allah ne na gari ya mutunta iliminsa ya darajta ya darajta kansa bai biye ma duniya ko 'yan duniya ba ya mutu da rigar shi kawai jallabiya duk abin da 'yan duniya suka kawo kawai sai ya raba wasu shi ya ci gaba da karatun shi kawai in Allah ya so kuma yana na babban matsayi a wurin Allah Allah ya gafarta mai wala yazjuruhu fayadau qadrahu karka hantari mutum sai zama ka kwashe mai mutuncinsa ka kwashe mai daraja akwai mutanen suna karantawa gani suke su kadai suke da mutunci kowa bai da mutunci in sun zo kan mutum za su kwashe mai daraja sawa'un yana gabansu ko baya gabansu musamman a wannan zamanin da ake rikodin kusan komai abin sai ta yaduwa babu daɗi to wannan ba ɗabi'an malamai ba ce kwashe darajar mutane ka ɗauka kai kaɗai ne mai mutunci ko kaɗai ne mai daraja walakin ya sutuhu fil mas'ala a za ka tattauna da shi a cikin ruwan sanyi ka karantar da shi wannan abin da ya maka tambaya li yajbirahu fiha dan ka ƙara mai ƙarfi ka ƙarfafa shi a ciki alima bi ghaibihi amma ya'anihi haka ne ah nam wa yuhithuhu ala talabi ilmi alwajibati min ilmi ada'i fara'idihi yace kad alima wato shi malamin ya sani bi ghaibihi da da rashin sanin ilimin ya san abin da ya boyi ga shi ɗalibin amma ya ani shi eh biniyati okay bughyatuhu bughyatuhu amma ya ani shi ko ya san buƙatar ɗalibin da abin da yake nema wa yuhissuhu ala talabi ilmi alwajibati kuma sai ya kwadaitar da shi akan neman ilimin abubuwan da suka wajaba gare shi bil ada'i fara'idi kaman wato aikata farillai wasu nabi maharimihi da barin abubuwan da suka haramta yuqbilu ala man ya'lamu annahu muhtajun ila ilmin la yas'aluhu anhu malami sai ya fuskanci karantar da waɗanda ya san suna da buƙatar wani ilimi an ilmi ma yas'alu anhu an ilmin ma yas'alu an ilmin ma yas'alu anhu daga ilimin abin da bai ma tambaya ba wato karanta da su abin da ma ba su tambaya ba wa yatruku man ya'lamu annahu yadul jadla wal mira wannan yana buƙatar firasa idan an maka tambaya wanda ka fuskanci cewa tambayan nan yayi ta ne ba tare da ya san ita ya kamata yi ba to sai ka amsa mishi da abin da ya kamata ya tambaya shine jawabul hakim kenan ko wanda kuma ka fahimci ya zo ne neman jidali da rikici sai ka kauda kai daga barin shi baka kula shi kamar ibn abbas ya dinga yi ma abu salama ta abdurrahman mun sha karantawa ko wa yuqarribu alaihim ma yakhafuna bu'udahu bil hikmati wal mau'izati al hasana malami ya iya kusantawa da daliban shi abinda suke jin tsoro saboda nisan abin ta hanyar kyakkyawar hikima da wa'azi mai kyau wato ya sauƙaƙa musu wahalar da ke cikin wani ilimi mai wahala akwai ilimin da ɗabi'ance mutane suna ganin wahalarsa to kai malami tun daga approach ɗinka da take-takenka su gane cewa wannan fa wani abu ne da kawai su ma za su iya malam da kaka kamar mathematics na ku duk an riga an gama sa wa mutane ɗalibai gaba ɗaya tare cewa masu wani abu ne mai wahala har ya zama kamar wata al'ada musallamun malam salam ya abin yake ne za ga ɗalibai su dinga haurawa ta window ɗan SS1 da sun zo saboda malamin da ya zo yana musu cewa akwai matsala fa akwai matsala tun daga SS1 har university aka ake sawa ɗalibai wannan wahala sai su kasa koya to amma idan aka samu malami wanda ya bambanta da sauran yana cewa wannan fa ba wani abu bane kowa ma zai iya ya san ya canza ma ilimin approach ya canza approach din shi wajen kantar da ilimin sai ga sun sun koya sun iya to za ka hausa da haka ba daidai bane malami ya dinga nuna mutane kai na hau akwai wahala fa ce ai ba za ka iya koyon karatu kaza ba irin da ake mutane in suna koyon muktasar ce kai muktasar ai abokin tsufar yaro abokin mutuwar tsoho ai kaza ai kaza kaza kaza wallahi duka kawai wani wani wani misconception da aka riga aka gada ake ba wahala ni na koyi muktasar wallahi na SS1 1991 malam Siraju Allah ya gafarta mai malamin da ya koya mana a magajiya yake har shi ya koya mana tun daga farko har kitabun nikahi sai Allah mai rasuwa wallahi bai taba nuna mana cewa akwai wahala ba kuma lokacin ma cewa yake ku je ku haddace in kun haddace shi kun haddace ilimi mai fadi saboda shi kuma dattijan ya dade yana karantar da littafin ya dade ya saba da abin da haka da ya zace muku an ce muku da wahala ku ba wani wahala ba sa so ku kamo su ne cikin raha haka dattijan ne ko sai fara koya muku yana da kishin gada kudin ga cewa yuqadul bai'u bi kulli ma yadullu ala rida wa in bi mu'atatin sai kuma ya miki ya jawo wannan sharhi ya jawo wancan amma sai kaji ana ta labarin cewa ai akwai wahala alfiyatu ibn malik a ce ai tana da wahala wahala kawai shine in baka dage ba malamin da ya koya mana alfiya mana jama'atu yanzu professor ne malam abin Mustafa Yusuf Lamido professor ne yana katsina yanzu haka yake rana ɗaya sai muku baiti hamsin ba ruwan shi sai kai baiti hamsin a rana ɗaya kuna malam ya isa kai ce a a ƙara sai ce ba wani wahala in kun je kun gula ku gani to amma aka samu malami wanda yake tsoratar da mutane cewa karatu akwai wahala ba za ku iya ba shikenan yanzu malam albani namu Allah ya gafarta mai da haka ya sassake mana duka wahalar ilimin hadisi ina jin babu ilimin da malam albani ya mushi irin wannan canjin abin nan din approach da ake koyar da shi wanda ni dai da ire-ire na muka samu saukin shi kamar ilimin hadisi musalul hadisi saboda kullun za a yi ta faɗa za a yi ta faɗa a yi ta nanatawa malai dinga nuna muku cewa kai ma za ka yi zama malamin hadisi za ka yi takhriji za ka iya to tun kana jin ba za ka iya ba har sai ka ji ka iya din to ko yara ne ‘yan makaranta ƙanana haka yake musu ka dinga nuna musu cewa kai ba za ku iya zama injiniyoyi ba wallahi kai ka san kaza kuwa ko ya gaya maka kai medicine ha to duk ka san baɗa su ta kan ku je ku yi biology ɗinku kawai da chemistry ku je ku yi education single ono to ka zama malami wanda za ka isa kawo mutane wahala abu yaskutu anil jahili hulman idan wawa ya ci mutuncinka ko ya aibata ka jahili ya yi magana a kanka sai ka yi shuru kakka biye mushi sai ka dangana ka yi haƙuri ba a biye mushi ba a biye ma wawa ko jahili don ya aibata ka ko ya cutar da kai ko ya zage ka ko ya ƙasƙantar da kai wayan shuru hikmata nashan amma za ka yaɗa ilimi kana mai nasiha kana mai kawo gyara da sassauci a cikin mutane ya zama ƙoƙarinka kullum shine ka yaɗa ilimi yace fa hadhihi akhlaquhu li ahli majlisihi wa ma shakala hadhihi al-akhlaq wannan sune halayensa halayen wato malami ko dalibi ko mai karantawa wajen mu'amalarsa da masu zuwa majalisinsa da kuma ire-iren su wato da ire-iren masu zuwa majalisinsa kamar masu karanta littafansa kamar masu sauraron kasusuwansa kamar masu aiko mai da tambayoyi kamar masu halartar sallar juma'a da yake gabatarwa ko wa'azi da yake yi ko wanda suke halartar wani samina da ya gabatar wato duk wanda zaka hulɗa da shi hulɗar wanda harka ilimi ce ta haɗa ku to ya zama kayi mishi irin wannan nasiha da sassauci da kawaici da kulawa sannan kuma ka ɗauka shi yanzu shine vehicle da zai tuka ilimin ka zuwa gaba wannan yana da muhimmanci mu fahimci matsayinsa wato kasancewa ɗaliban nan su ne gatan gobanka imam malik aka ce bai firle su bin sa da ilimi ba amma shi ma malik allah ya huwace mai ɗalibai waɗanda suka ɗauka kamar tabarsa to me ya faru ɗalibai suka ɗauka kamar tabarsa tsayuwa da ya yi a kan karantar da su shi kuma laifu bai samu wannan damar da maliku ya samu ta tsayuwa a kan karantarwa ba ya shagaltu da wasu hidindimu domin babban ɗan kasuwa ne manomi kaga lokacin shi zai cinye a cikin wannan hidindimun ba dole ya samu irin yadda wancan ya samu sauraka idan Allah ya huwace maka ilimi kai kokari kai kuma ka huwace ma ɗaliban ka shi domin su ne za su kai ambatanka gaba su ne za su ninninka ladanka su ne za su hallada zikiraka yanzu misali ibn taymiyyah Allah ya gafarta mai Ibn Taymiya dalibai da ya taskance ya ta koya musu karatu shine abin da ya wanzar da ambatan shi tunda yadda aka sharrada shi da shi da littattafan shi da komai yadda aka yi nufin a ci mutuncin shi inda ba dan Allah ya huwace mai daliban ba wataƙila da ba za a ji labarin shi ko kuma labarin zai zo a kaikaici tunda abokan hamayyar shi da 'yan siyasar da suka biye ma abokan hamayyar shi sun so su shawwaha tarihinsa amma ɗaliban shi suna nan suka wanzar da tarihi ɗaliban shi suna nan suka wanzar da littattafan suka ci gaba da karantar da irin manhajin da aƙida to haka malami ya kamata ya san cewa ɗalibansa su ne kayan aikinsa littattafansa da rubuce-rubucensa su ne tarihin karantarwarsa sai ya ba da muhimmanci ga wannan fiye da fiye da komai wato ya zama ilimi da karantarwa ya fi maka muhimmanci fiye da duk wani abu wanda ba shi ba za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله